بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 20 ga wata na Jumada ula hijira shekara 1446 wanda ya dace da 22 ga watan 11 2024. a darasinmu da ya gabata muna cikin sota fusilat mun tsaya aya ta goma sha biyu insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha uku kayan akwai tambayi ta harko yana cewa mutum da yana sallah he bayan ya ƙare sai ke shakka akan tahiya ya yi tahiya ko bai tahiya ba yan waye wannan kokonto a takaice kokonto da ya zo bayan kare ibada ko arwalla ce ko sallah ce he bayan ka kare wani kokonto ya zo ma na yi kaza ko ban yi ba kurin kayi da abin da zo na bayan ibada a cikin ibada ne in ya zo ake ba amma bayan ka kare in ba tabbatarwa ba kai ka bari kurin kayi sai magana ta mace mai al'ada wajen taba alkur'ani sai yake kawai tana iya sa gan ka sa ana ba hannunta wannan hannu ka doka ɗan uwa masu maganar ɗaukan ƙur'ani mace ba ta ɗauka ko mai jana a suna magana ko da ce bikita wani bi alaƙatin ko da da sanda ka ɗauka haka da igiya ko a cikin akwati kenan maganar ba gura da gan bace ba kurin ba ta ɗauka ba ta ɗauka ne kurin ya haka ya ba wai ya zama cikin sauki ma an ɗauka da gan tun da an ƙare magana idan ba magana matsala ba tun ya ce kuna sakan a ɗauka ba magana gam duk masu magana ba taɓa ƙur'ani ba magana gam bai fa'ida komi eh da gan ba gan daɗe ne ba a hana kurin akan hanyar babu cin abu ne masa'ala saɓani abin da ya kun ka taɓa ya kan da ruwa gaskiya magana sai wani ke cewa ayoyi guda biyu cikin ma'ida da nisa'i akan magana taimama na wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'a ahadukum min al-ghaib aw labus min falam tajidu ma fatamamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu amma ida anisai wa aydikum kai aka tsaya wa wannan minhu ta ma'ida da wannan da aka saba ta minhu ba a cikin nisai wai ta wannan aka samu wai bugu biyu na kasa shahawa biyu wannan ba wannan ba magana bace ta ilimi su ba na yawa suke magana duk masu magana shahawa biyu ko bugo biyu ba sa magana wannan tafsirin akwai ruwaya ta ibn umar ita ta kawo magana da yi darbatai ne ana bugon ƙasa bugo biyu musamman wajen wajen da dade ne ma'ana suna magana shahawa biyu ce a taimama shahawa guda ta huska guda ta hannuwa wadda wata ibn umar kenan ba suna hujja ba ne ba da magana wani aya wani aya ba ta ɗauka haka nan kuma ba ka ni magana ana gadar da sunmu na na fiɗi suna na laran talata cewa kullum manzala shi kwasa da ƙurani annan sallar salama shi ya saba ƙurani shi aka saba karba shi kuma ya yi bayani kan mas'ala ta bugun taimama ƙarara da ya ingantanta mun kanta ta amma rufin yasir radiyallahu anhu yake cewa radiyallahu anhuma amma da ke cewa wata ran sun mutu daji da shi da umar ne abin yau kana sai suka samu janaba a halin da babu ruwa to lokacin nan ba magana sun samu aya ta kudani fatayamman musa idan tsayiban kurin kun yi kasa to wani kuma kasa ya za a buga ya za a yi wannan basu da akan magana janaba ne ta same su a takaice dai a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani cewa shi amma da ce ya fahimci wannan aya kurun fatan musu ɗan ɗaya bane kurun kan ni ƙasa kurun ya shiga ƙasa da ke wanka ne ya ta birgi ma kamar jiki ya ce ya ta birgi ma cikin ƙasa ya wanka kenan da ya da annabi ce mashi haba amma kurun ya san ma kurun ka buga ƙasa kun da hannu ka buga guda annabi ka buga ƙasa ka sha huska da hannun ka kurun ya san maka kenan annabi buga guda ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ruwa mai inganci mai tabbata kurin ta yamma an kai bugu guda ka buga ka saso guda kurin an ka buga kurin ka sha fuska da hannun bai bukata ka bugu shi ne abin da tabbata kai wannan aya ba haka ba tafsirin ta yake ba ina wata gane sai bayani da na kaza a cikin hudu ba na masala yan uwa kan magana da awat ahlus sunna wasu da yawa kai magana mutu ahlus sunna ga matsayin su ko ga fadalar su wasu sai su dauka kamar muna tsarkake kanmu ne awat ahlus sunna manhaji ne ba namu bane ba hanya ce ga ta nan duk wanda ya ji ga matsayin shi ba mun ce ba mu ne tabbas muna fata mu mu shiga layin su aka ce manhaj ahlus sunna wal jamaa kenan manhaji ne hanya ce ta addinin musulunci wanda za a yi addini a yanda ya zo a ƙur'ani yanda ya zo a sunna kuma yanda wanda Allah ya koya bayani aikace wani shi ne bayani akan cewa hadda rantsuwa cewa wallahi duk wanda ya rayu ba kan wannan hanya ba ta ce ni duk wanda ya rayu ba kan wannan hanya ba wallahi ba ta ce ni kowa yau kuna bayanin wa da yawa malaman bid'a sukan yaudari mutane da sunan kamar ana wani hada ne tsakanin yan izala da yan gargajiya ko da jiga ba haka da mulki ciki nace ba rigima ba ce ba tsakanin wasu malamai da yan izala a'a rigima ce ta aqida tsakanin masu ganin addini bakin madaukar addinin bautar Allah za a dauka da Qur'ani da sunna yanda magabata na kore suka yi bakin nan a tsaya ya isa shi ne aƙidar ahalus sunna wal jama'a ba su da nasu da masu ganin a'a yanzu ma akwai dama kowa a buɗe ta addini ma'ana masu ya bid'a hasana bid'a ce mai kyau yau ma he kai naka a garin ku kamar da kuna gani da kullum bid'a kullum sai biska ke kira to wannan shine kenan hada ne ko tattaunawa ce ko rigima ce da mu ce tsakanin ɗan bid'a masu ganin addini yanzu ma ana iya sabo da masu ganin na annabi ya ishe su sun hali sunna ko na kake ba ce ba ba wa ganin sunna ba kullum na izala babu addini a duniya da suna addini izala babu shi a duniya an zai karan tsuwa ko addini izala gaskiya ne dan babu shi ƙungiya ce mai wa'azi kuram ba ta da littafi nata ka taɓa shi ga littafin izala ka taɓa shi suna a rayuwarka izala ba ta da littafi ƙur'anin da yake hannunka shi na cikin gidan kowa ingantatta shi ne izala ba wata ba addinin izala ta ke ku gane suna yaudarar ku da sunan wasu ne masu kare addinin Allah yawan ka bayan da zaman ka ayata alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata aya a hajjin karshe da manzo Allah karshen gamuwa da da jama'a arfa ta cewa Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم من إسلام دينا الله يتعى اليوم وهذا بارغو يسبني با الله يتعى يوم ديك الإيمان من البيجية إيمان فسرتا الله يتعى اليوم الله يتعى يوم أكملك لكم دينكم na cika muku addininku a yau fadala da romo ku yace wa atamamtu alaikum ni'imati ni'iman na cika ta komai ya cika wa raditu lakum min islamatina ba wani ba ta tafsiri ba ba tafsiri tun ni ji da gane ko a yau na cika muku addini shi ne take na a wannan rana imam malik ma wannan rana imam malik duk abin da ba addini ba a wannan rana imam malik ya ce duk abin da babu shi na addini a wannan rana ita ba zai zamanto ba addini a yau a rayuwar malik in dai addini Allah ya cika shi in dai addini ne Allah ya cika amma in shirme ne bid'a kullun kai ta yi shi sai imam malik rahimahullah cikin cikin wannan littafi na bin abishai baka imam shafi da karuwaya imam malik ke cewa man ibtada fi al-islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna muhammadan khana risala subhanallah imam malik ke cewa duk wanda ya faɗi cewa a ƙirƙirin bid'a a cikin addini ya ce wannan bid'a ce mai kyau ya ce hukuncin shi kamar ya ce manzan Allah ya hanci taɓa Allah subhanallah ya ce zai mamar zaka wannan aya Allah ya ce a yau ya cika addini shi ce duk abin da ba addini ba a ranar sauka wani aya imam malik ya ce bai zama to addini a rayuwar shi ma balle ban shekara dubu da wani abu in wasu ya kun hau mota kun yi jirgi kun sa mikro kun sa wane ne wasu bida ce kawo kaza kun shi hankali ma da kawo kuma gudan da sabon biya ma bida in abin da aka ce bida abin da sha ibada ibada ce Allah ya kwaɗa da kowa mutane abin da sha ibada ba wani abu na neman lare na ibada shi ne babu shi ba na sallallahu alaihi ya taɓa cewa ga galadar mikro ga galadar speaker ba taɓa gaya maka eh kuna wani zama amanar na yi kifirin don haka ‘yan uwa kaga da shi manzan Allah ce dukkan bid'a ɓata dukkan ɓata wuta haka da ko ga sahabiyar ce ba abin nan hadisin ba ga Abdullahi bin Umar iya cewa kullu bata dalala wa ayra annas hasana dukkan bid'a ce ɓata ce ko da kuna ga mike ce Abdullahi bin Umar ko to kai in kana mata maliki to maliki ga abin maliki ce duk ma wanda yace bid'a akwai mai kyau ya ce annabi ya hajji takwa Allah wani magana ba kawo bace ba ta imam malik ce abu muka ce ba wani magana ta manzan Allah da sahabi da imam malik na haka yau kaga bid'a ba ta da wuri amma yau suna fada suna ta rigima wai suna rigima ne wanda an izala a rigima kuke da sunna wallahi suna rigima ba ruwan mu na mu wadi ne kuna na mu wadi ne ne rabo ya bi mar rabo ta yi ni da mu shi ne ba a zuwa turkima da inda a kuna rigima ne ana zuwa turkima ne da addinin Allah na gaskiya yin annabi kawo sai ma malik ya cewa a sunutu safitu mu sunna jirgin mu kenan ce fa man rakiba ha naja amma ta khalafa an ma zai malik ya ce sunna jirgin mu duk wanda ya hau ya tsira wanda ya sabka ya hallaka ta haka mutane ku tukan kwallaye ba addini ba abin na siyasa ba yau in sake ce ruwa ba da in dawo nan in koma can a wallahi in ka tayi akai ba dawo a gyara ti da wuri ku gyara ku bi gaskiya ku nemi gaskiya ku gane gaskiya amma haka kurin rudu ana hayaniya hayaniya kullum abu sabo ce kullum abu sabo ana ma addini irin jini su ma addini sun san manzon Allah ana kita kafin ma addini ai shigantaka a takwada addini kuna kallo dai abin da suke da ana faɗi ana faɗi da a radio na kwalin tayi gashi a ɗaya kuna kallo ne wani malamin rikita bai da adada cikin rikita wa hadira ta girgiza hadira ta girgiza mai ko hadira ta girgiza to ba abu ne kace ba bane za ka ce na mushari ne abu ne shi kana ganin ƴan mata ta mari da maza balagaku Allah kada gindi an samari mata kada iya buga mata kashi gindi shi kuma cikin mutane da sun san manzon Allah wallahi da ido na nazo na iso kan hanya a tsare hanya nan kusan sponsor wallahi sun tsare sun tsare sun bari yan mata balagaggu zaure da mata suna kada jindi ana rawa wannan imamu zuwa Allah ka gani annabi zai abin shigantaka annabi zai saba Allah don annabi ne kuma shi sa annabi wa ma sun masa sun masa manzo Allah to wallahi wannan ka kuru da malaman bid'a ya ka kai ku sabaro ku ba da mu komowa a gyara ku gyara tun da wuri dan wannan shine kiran mu shine kiran ahlus sunna wanda ya mishi mai raban shari'a shi mai shaban shari'a mu dai mun isar Allah ta muke mu Allah gaba da rahmu وإن أعرضوا فقل أنظركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا فإنا بما أرسلتم به كافرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم ساعقة مثل ساعقة عاد وثمود wannan bayani da ya gabata da Allah ya yi na kira su komo ga Allah su ba gaskiya su ba addinin Allah su ba manzannin Allah fa ina aradu in kuka kawo da kai suka bijire ma wannan kira to kai فقل يا موسى يا مرضى الله صلى الله عليه وسلم نيدي أنظرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود فقال يا موسى إنا مكو كشي إنا مكو قلقدي nan ba na tsawa ba ma'ana ina mu galgadi sa'ika da abin zai zai halaka da mutum zama guda da almulik da abin halakarwa shakta azaba ina muku galgadin wata azaba irin azabar da ta shahi adawa da samudawa me yawa kana ga waɗannan mutane izja'atun rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim wayannan al'ummomi sanannu domin Allah ya magana da Qurayshawa a wancan zamanin don su kai kusa da su su ne kahurai wanda Allah ya halaka kusa suke da da mutanen Makka kuma sun san da garuruwan su sun san da su labarin ne suna da labarin sai su galgadi da wani abu wanda suka san da shi a kusa da su suna mu galgadin kada irin wani abin da ya samu adawa da samudawa ya sami irza'atum rusul lokacin da manzannin Allah suka je musu min bayni aidihim wa min khalfihim ma'ana ta kowane bangare na ma'ana ta kowane bangare manzanni sun je musu sun musu wa'azi a kowane lokaci kiran suka musu Allah ta'budu illa Allah ka ku bauta ta mu kowa sai Allah shi kadai shine kadai ila amma qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ika ai inda har Allah ya so mu bi da ya sabkar da malaku ba mutane ba sai suka cewa in an tun la bashar misluna ai mutane ku kamar mu mutane ne a a su a ganin su ya ga Allah ya kudu inda har Allah ya so mu bi magana shi da anzal mala'ikatan da ya sauko da mala'ika dan haka kinan ba su yarda ba mutum ya ce shi manzo ne Allah wannan shine matsalar su ya ga manzo mutum ya ce Allah ya kuce mutum na suna gabe fa inna bima ursutun bihi kafirun dan haka abinda kuke cewa ai koko da shi mun kiya an ki ba yi shi mun kawo ta mun kiya an ki ba imani haka suka ce zalika bi annum kan tatim sun bil bayinat fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wa sallama Allah wallahu ganiyun hamid haka suka ce ya za a yi mutum Allah zai ko mutum shi da mutum dan uwanmu suka su musai da fa kafaru suka kafirce ma Allah ba sai da ba ya kuda mutum dan adam kaga nan su wannan ayi sun san da Allah ka gani har ma suna ga Allah ya huce ya aiko da mutum liki mutum bai aiko shi ba ai ka aiki da kulluwa da ka har kullun suka musu bin ruwa zanin su aiko mutum da kai ba aiko shi sanji kuma haka Allah tsara wannan matsala ta mutum ta kista baro suka ce kuma mu ina bi ma usutun bi fa ina bi ma usutun bi kafirun abinda kuke cewa an kawo da shi mun kiya mun kawo ce mishi wannan haka suka hodi yace to anan al'umma biyu ce ake mulka ko al'umma biyu ce ariya samu dawa Allah ce fa amma adun fastakbaru amma adun fastakbaru bil ardi bighayri al-haqqi wa qalu وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله تفأما عاد كاسو آداوة فاستكبروا في الأرض girman kai suka yi a saman ƙasa da gairin haƙ ba tare ba da cancanta da cancanta ba su kai ba wannan da kamata ba su girman kai su girman kai bai dace su yi ba ba su zama girman kai ya ce daga cikin magana adawa wa ƙalu man a shaddu min na ƙuwa wani mu ƙarfi kuma su wai ƙarfi ƙarfi wani su ƙarfi lallai wani alamun halitta babba mai girma da ƙarfi da komi haka ne ɓangaren halitta suna ga suka yi suka rudu shi ne girman kan da girman su kirkiran suwa mana mai zai a gaya musu waye su kazan kari eh to da kuke magana la muna shaddu minna quwa aw lam yaraw anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minna quwa shin duk ga cewa da kuke magana jin kai da isa da kai duk gani ko ku san murta shi Allah da ya halice ku da karhin ai shi mai kai akan ku kuma yin ku akai bayin da bayan da kai shi ina ga zaka da Allah alfahari da magana girma da karhi wanda yi kai kai wannan girman kan kai sai kaza ba su wa kanu bi ayatina jahdun wannan adawa wannan girman kai isa da kai da ji da kai sai suka rika rigima ko musun ayoyin Allah sai da ayoyin sai wanda ke tabbatar da musu da cewa annabi hud annabin Allah ne amma dalilin girman kai suka ki bin gaskiya dalilin haka fa arsalna alaihim فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينظرون
ثلاثة دليل هكا فألسلنا عليهم ريحا صرصرا yahuda a adawa Allah da iska ya gama su maka aiko musu da iska mai kadawa mai kara mai kada kuma tana kadawa fi ayyamin isat cikin wasu kwanaki marasa albarka a gare su yace limuziqan yan wa ayyamin hisab Allah ya mu bayani da ba cewa sabata ayyamin na sabata layalin sabata ayyamin ko usuma eh wannan sabata ayyamin ko me aka ce sabata layalin sabata ayyamin sabata layalin sabata ayyamin an ce nan an sani laraba ta fara ta kare laraba ha wunin laraba aka yi laraba alhamis juma'a subudu ladi bitin talata laraba ta kare kenan kwana bakwai da wuni takwas nan shi ake malamai suka huta kawata ibn kasir kan cewa masu akwai wasu masu wani lissafi wa a cikin kwanaki na sati akwai ya rana na hisa na rana na hisa ce yau na hisa ce wai babu sa'a a cikinta har aka hana mutane bulaguro ko wani arami a tara wannan ranar na hisa ce ɗan uwa babu wata na hisa ba wata sa'ida a rana kun da ana ba rana na hisa ko sa'ida a wajen a kai ne a gare ka Allah so ma azaba kuran yau ka kare yau wani ya samu lahiya yau ka mutu yau aka ahi wani yau ka yi asara yau wani ya samu kudi babu rana mai komi shanan salasa na ke cewa da su buru bin adam na bi kullum zalik Allah ya Allah ke annabi ya bar labarin Allah subhanahu wa ta'ala cewa adam na zagina iya zagin zamani Allah ce wani ana dare ukulli da lona Allah ce ni ne zamani ni kicin da dare da rana cewa Allah wani wani zamanin zanin Allah ne ba zamanin talauci da arziki talauci arziki Allah ne ke bada ko ya hada duka da ana bala'in talauci wani arziki sama arziki wani arziki talauci abu ne a hannun Allah kakka ɗorawa zamani ko wata ko shekara talauci ko na abu ko a abu ne a hannun Allah Allah ce ni nake canza dare da rana da haka zagin zamani Allah ce zagi na ne Allah wani zamanin a kuskure ne eh ba a zagin zamani eh Allah shi ke kawo shi ke hana shi ke bada shi ke hanawa da haka babu wata rana mai saka harshen sa'a yace to shi suka zagi wani cewa wannan aya saboda adawa ai Allah kwana takwas yace kuma na hisab ke to tutu sai mu sai dakin haka nan su ne a gare su haka Allah ya so maka azaba ko ya maka rama ko ya maka arziki ko ya tabbatar da kai ko ya karya ka ko da kalayya abu ne duka abu ne a hannun Allah ba a wurin da yake kai ne bawan Allah Allah ya so zai da kai kuɗa yace Allah ya gwada wani iska mai kadawa fi ayyamin hita cikin wasu kwanaki marasa albarka linuziqahum azabul khizi fil hayatid dunya wannan so mun taba ne wani iska da Allah ya masu ita Allah ya ce dan mu ɗanɗana musu azabul khizi azaba ta wulaƙanci ta kaskanci Allah ya karya su kana kallo dukkan su gidan ko iska ta sama da ƙato wobe ta yato shi Allah ta kanu ajaza makalan kawiya ta sama da ƙato ta duk a jibu da ƙasa Allah ya ce kaman ku tutar kici gashi a yadda duk da gashin ka da ƙari ko iska ta sama shi ta yato shi ba mu ƙari ba saboda wani iska ƙari iya ji da kalito gashi iska ta agaba ku iska kun tuke iya ka ana kallo ta zama jijin gosha kasa an ta kuma kike ma Allah a garin da suke rayuwa ga hu da masu imani lafiya lau ba wanda suka take kadawa ta yadda a gaban da suka ta sabar kawo ta sabar ta jijin gosha gaban ka kuma Allah ne su gurin su zama guda ɗaya na san mudawa a kwana takwas wanda akwai gajiya fa za su abu na abu na bai abin zama guda mun zamba a kana kallo yau a yi gobe a yi ɗaya eh Allah ya Allah da muka musu ɗaya ɗaya musu ba na ba ka zama guda ba ina a guda musu gijiya wasu ina ƙarfi ina muka mallaka kuna kallo ne yau a yi ya rage yau a rage ko dubu ko ɗari gobe a yawa su haka aka tana kallo ba mai kawo maganin nan da yan wata kwana arba'in da yan wata wakadar amurka nake bibiyar baibin ya wata kalma Allah ya rana gaje shi ya ce Amurka wata ƙasa ce wadda ba a ƙasa ce wadda yake ba mai iya mana fata mana ta gagar kowa a duniya ya ce da ƙasa Amurka Allah ga wanda iska kun gaba iska ku aka sanarwa ta kamo gari kaza ta kamo ana kallo ba wata kariya sai kace kace da garin da birniya maka yau ta kashe yau ta bata har zuwa ba ba maganta ce an yi an ci gaba mun kai ƙarya Amurka ce su kare ba mu iya karewa amma Allah har yanzu Allah Allah ne wa duk wanda kuma kula ce iya na Allah wancan wanda yana adawa yanzu na iya na shi wanda kuma wannan Allah Allah hikima Allah su masu ci da kan Allah ya wani ɗaukar wani aya a wajen su masu ji isa da ci gaba da kwanan su su Allah ta gwadawa wani masu bibiyar labaru gwada labarin lokacin da aka yi abin lokacin wannan ke wannan wata ke kwanjiliza kwanjiliza da lokacin suna sama kwanjiliza da ba aka samu labarin wata iska ta kaɗo jiharsu aka cewa in ta gaba ɗaya aka yi ta jigila za ta zo cikin kwana kaza ta kamo hanya aka yi ta kwashe mutanen aka yi ta kwashe aka yi ta jigila aka yi sau na gari misali kamata misali zanda ko maradi sai da aka yi kaf wallahi abu ne duniya kun da musu wasuwa ne iska ta taso wallahi da tan karo wancan garin da aka kwashe mutane sai ta kwana wallahi yo Allah ya Allah Allah Allah ina gari azaba mu gari ma Allah mu gari ma Allah gida ji kuma Allah na mu wallahi iska in aka kesin iska ta kwanse tan tan kata kata aka ce da mu to ku yi da mu ku to fam mu to kaza kaza kaza ya bai abu ya ka to ya dan nan to abu ya dan nan ne ne Allah su so ma azaba waka so ayi dabara wai su farkin su kuma wani gari su kuma Allah su so ma azaba suka ce kawai ta bisu suka ta kata kata ta Allah Allah ne kurum. Don haka Allah ce ya musu haka ita da nuzuƙahun azabar khizi suna ta duniya don mu ɗanɗana musu azaba ta wulaƙanci a duniya wani azabar akhira ta akhaza azaba ta lahira Najeriya kuma ta tafi kaskanci akan ta duniya ko hum la yusaru kuma azabar ta zo ba wanda ta bike su ko kan su ko duke su ba abin da su amana kudi Allah ta gaba nan muka adawa ko ko ta mudawa su kuma amma samud fahadainahum fastahabbu al'ama fastahabbu al'ama 'ala al-huda wa akhadhahum فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون amma duk wannan an kun tuna da harkon a karatunmu dai Allah yana ma ƙwarai shawa ko na al'umma galgadi kadda ta lalata yaudare ka isa ka shiga a a maka labari akwai adawa akwai samudawa girman kai ke ta haka ga da yadda Allah ya ma adawa ko masu jin waye sannan kashi da bala'i ko ga da yadda Allah gama da su ita su amma samudu su kuma samudawa fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda Allah ta mun mun shiryar da su domin an aiko musu da manzo annabi salih fastahabbu al'ama 'ala al-huda suka zabi shi suka zabi bata akan shiriya ga gaskiya ta zo suka bi hudu suka bi su batattu a cikin garin suka bi bangaren ma suka zama kansu bata akan shiriya annabin Allah ya zo ya musu kira duk abu suke neman izgiri sun nema ayoyi akan da aka na ƙasa sali ai tabbas su suka nema wajen ƙurewa shi annabin Allah ne suka taguwa iri kaza nau'i kaza da kaza da kaza idan suke so suka wuce ta hutu daga wannan duki in kai annabin Allah ne kai haka kuma ayi roki Allah abinda suka nema na ayar taguwar ta hoto da diyarta da komi tana ba da nono Allah ya mutu jarrabawa to ita wannan taguwa ta Allah ce na kasa gani taguwa ta Allah ku bar ta kan ku taba ta wani tarsuwa da su eh kan ku taba ta da illa amma aka raba tana da yau kwana na kuri shan ruwa Allah ya mutu jarrabawa duka ruwan garin da suke shan ruwa ba mai shan ruwa duka suke shan ruwa washe gari kuma ta ba kowa nono ko shan nono kuma tana yawonta ta ba da nono ta sha ruwa ruwa ka raba kwana biyu yan gari yau ita washe gari aka yi da listage da listage aka yi aka raba ruwa yanzu shi suka ji abin kurin kamar akwai ko matsala ta dame su ma ya musu kashe wannan abu duk abu da kashe kan ku kuskura ku taɓa wannan taguwar illa duk abu da kashe kan taka hawa kuna taɓa ta an tsare hukuman su ba magana ba magana jira yanzu an musu ya musu kashe kan ku taɓa ta da wani matsala ya musu kashe ga kai wurin zan ba su a shiga a cikin darbin salif annabi ce annabi ya ce mahi tsiyata annabi ya ce mahi tsiyata mutane a duniya mutum biyu ne ya ce ba sai tana darbin salif wanda ya soke tago salif ya ce wa ali da wanda zai soke ka a nan annabi gwada ma a sai zama da wurin a wurin annabi gwada sai zama yi da wurin soke ka a nan jini shi ga diddigen ka annabi ga ali har wurin za a soke shi a kan shi mun tsayar mutane mai soke tago salihu da wurin soke ka a nan kuma na sai zama da kuma haka aka mishi haka aka shi sai zama ko zalibin salihu shi ne na shan tagon to shi ne suna kashe takwa aka ba salihu labari a sun suke ta ita yanzu kuma an ƙari amma tausi da yakun za su ta'ayyam zalika wa'adun zuwa baka zuba yanzu bakin kwana uku Allah ce an ƙare kuna da kuna da kuna da kwana uku shin kwana uku ba kwana tuba ba an ƙare ba magana tuba kwana uku gare ku dare da aka ba ku wani kwana uku ne na kashe ku ba gana mata wata wai kwana uku wasu tuba a an ƙare amma lamunan gajiya wasu ku sai komai ko abu tabbata an ba ku nan da kwana uku ku duk aka an ƙare da kwana uku ya ƙare kuma yace zalika wa dungar muka dub wannan alƙawarin kwana uku wannan alƙawari ne wanda bai ƙaretuwa ba ya zo a wuce ai kwana hudu ku cika ya ce in ba ya zo kwana hudu ku ce ba a yi ba Allah ce wannan wannan alƙawari da ke gare muka dub bai ƙaretuwa tabbas haka suna kallo kwana daya sauran biyu biyu sauran daya na uku ya zo suna wange-wange daga ina ta zo daga ina kun sai kwaram kwaram ku tsada ku tsada ku an kare ku tsada daya daga sanan kurum kaman ba taba yi da kurum kaman cire wuta ɗan wanda adawa Allah ce za ka tsum sai azabul hun sai azaba tsawa ta azaba ta wulaƙanci ta kama samudawa bima kan kasibin dalilin layinsu wani adawa da samudawa a duka al'umma ce mai annabi su adawa sun annabin Allah salih samudawa kai adawa annabin Allah hud samudawa annabin Allah salih wani annabawa ne a kudu wani an yi su a jazira zamu ce ta larabawa tsakanin yaman ko oman da saudiya da an suka rayu adawa yaman ce zamu ce a yau oman bangaren oman su kuma samudawa yau suna nan kai saudiya sai an wada kuɗi a kai wurin kallo wurin buɗe ido daga wanda san hanyar madina wannan madina jidda daga an samu alama Allah ce dai sauri sananne a saudiya kenan wannan wurin abu ne sananne wa'annan kabilu guda biyu lokacin da azaba ta Allah ce wa najjina alladina amanu wa kan ta'un ga samudawa lokacin azaba ta zo ba tsawa kai ba suna gari da masu imanin da annabinsu da su marasa imanin a gari guda suke amma da Allah ka tsawa masu imanin ko haka kawuran ta kashi duk suka bi gaba daya kamar ce wuta gudu da yi wani baruwan shi ba a wadda aka ne ba ne kuma a wani gari guda wani haka Allah ya jarba Allah a wani shi da ayata Allah a gaban kwanin sa tunan ayata Allah in ba abu ne abu ne na yanayi ne ya mutu amma masu imani lahiyar lau su ta shaha marasa imani haka shi ma salih na kalabu hud shi ne da aka yi wannan suka ta kwana takwas duk kwana bakwai da takwas duk kwanakin da ake ana yawo a gari kana kallo bi imani lahi wani tsaye kai da kawa ba sai suna kai da kawa masu imani amma tana sama ta jirgo marasa imani ga ma abin da aka yi na fir'auna na ruwa da aka wakil tsawa ka fir'auna ga ga bani isra'il kuma wani suke rayuwa amma Allah sai ba ta ruwa duniya ne kibdawa duniya gidansa kuma jini kurin jirgin gina jini ne isra'ili ruwan yana kana ɗaukowa kai ya baƙi bude idan ranci akwai tausaya wani lokaci ba isra'ili zai ɗauko ruwan ya baki iya za a baki kuma jini biyu ba suke dawa wani ba suke dawa amma ruwan wannan jini ne na wannan lahalau gidan wannan cike da kwaɗi tsarin shanu suka yi gidan wannan lahalau wannan aya ce ta Allah aya ce abin daga Allah yake to me Allah ta gaba ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون
نعم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا مم.
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء مم.
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مم. وما كنتم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون
وذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم بربكم أرضاكم وأصبحتم من الخاسرين فإن يسبروا وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين نعم Allah ce yawma yusharu a'da'ullah ila an-nar fahum yuz'un nan Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta mana mahashar kaman ga abun a gabanka yace ranar da za a tado ko tattaro makiya Allah 'yan wuta zuwa ga wuta fahum yuz'un ai mun kanta su ta zuma group group ce 'yan wuta group group ce nan fa muz'un ana kare wa'annan ba sa gamuwa da wa'annan haka ake tafiya group group kana ana defile ana defile ko ana wani taro ɗan kaza daban ɗan kaza daban ɗan kaza daban su ma ɗan wuta kaza musu wasu ba sa gamuwa da wasu kowa laifi daban-daban ne group group ce kategori kategori ne haka suke wa'annan daban su shiga cikin wa'annan ku wuce wannan su zo group su wuce wannan su zo haka za ka yi zumara haka Allah ce yace suna tahiya guruguru jama'a jama'a kuma ana ba mutu fahimci zaun ana kare su wasu ba sa shiga cikin wasu ana tahiya hatta idza ma ja'uha haka za a kawo su cikin wuta to a wannan wuta ta ga maka shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun a wuta cewa abin da zai ma ɗan wata shaida akwai da sun sai musulun annan sallasalam ke cewa abin mamaki a ce ku annan ya dariya da kusan mutum nake dariya ce ina dariya wata tattaunawa da Allah zai da bawon shi ɗan wuta zai da ba- zai da- da bawon shi ya ce za a zo da mutum a gidan alahira Allah a kawo shaidu ga kai kaza kai kaza kai kaza abin da abin da ya ce Allah ba kai ba ka ce ka hana zalunci Allah ya ce bala eh na hana zalunci ka hana to tuba ka hana zalunci Allah ni ba ne ba da kowa mun shaida shi dan gada mun ka hada Adam da gada ba kada mu da Adam sai Allah ya Allah ya ce in san in san aka shirye da ko aka Allah ce in san aka san shirye da dala dan ya kowa rigima mutum rigima suka ce dan gada da Adam duk da shi ta mala'iku ta kasa duk shi ta shaida ya ce Allah kaga ce ba zalunci eh ya ce to Allah ni bai nima ko min shaida he he gabata shi ke wani kamar da saba ƙarya zai faɗi shi ya kanshi ya kan shaida shi zai kan shaida zai yana kin a bashi dama ya yi ya kanshi shaida akan abin da shi bai shaida bai shaida kowa ba dan kada zalunci bai da ba to shi bai san cewa baki da yake da manzo a bashi dama ya da abin da ya ga dama ne ta ƙarya a duniya bai san cewa ba baki ba zai magana a lokacin Allah zai bada zai bada uzuri ga gaba uwa su fara hudi baki ya ce ya yi kaza kaza kaza kaza shi firiji ya ce ya yi zana kaza hannu ya ce ya bi da abin da aka yi ya ce da man dan kun duke karewa kuma kuma kun shi kun shi ba ta kare ba dan kun kai dan ki na kiyama ya ce tunda kuma kuma wani kira ba kare ba ko akwai ne ruwacin sai musulmi nan da na Allah ya ce za su jikin su ma'ana jin su da ganin su da fatar su za su musu shaida duk abin da suka aikata a duniya kaji kunne abin da ya ji gaba da kan na ji zai hudu ido abin da ya gani zai hudu Allah ta waje dubu to nan ba mata nan ba mata aka ko kafa kaga nan gidan gaba ɗayan shi kana rayuwa da shedu cikin ga kurin ko ina shedu ne kuma suna ɗauka suna alastiri dan wa kullum aka ce mutum ko da ayyukan da sun gama kai dai mutum yanzu mutum zamani da kamata baka samu shakka kan haka nan dan adam ne yake na'ura ta alsaran da abin da kai a lokacin lokacin mai tsawo ko a ɗauko maka a filmci ga abin da ga abin da ke gaba ɗaya nan da nan kamera misali ko da ke ta sarfin ta tsaro ko duk abin da nan mutum ke duka nan komai aka ɗauko aka ji maka ɗauko ya gwada maka abin da muka yi ɗan adam duk abin da kai ya ɗauka a sirri to na ga Allah kuma ya gaya maka tun yanzu wannan hannun naka ƙawaka fataka kana ɗauka kuma gobe kiyama za ka hudu abin da ta gaba ɗaya ne mu maki Allah ne ke wani magana shi ne wani mutumin thailand da ya musulunta cikin abin da ya isa ya musulunta farfasar ne na ta jami'a thailand wannan abin ne wata dukubar ce bincike ne sai gano hata wannan tana da sarma tana da sarma hata ya zo yi alfahari ya ce yana mutu na musulmi suka ce muna mutu na a ƙwarari ƙwarari sama shekara dubu da rabi kusan rabi aka ne aka da ƙwarari kai kai haka haka ne stilai wannan abu ya wuce magana mutumin ba kawai magana ya wuce magana mutum a shekara wannan shi yanzu ne ya dukubar ya yi bincike ne ya ce bai wa mutumin da ya rayu a wannan daji na saudiya a wannan dajin wannan saharakin a ce yare ilimi akan ilimin shi ne tala wannan abu tabbata ga Allah ki na da yin wannan da dai musulunta kenan tun ko yaban labari kenan wannan za su ma shaida gobe kiyama da jinka da ganinka da fatarka yace lokacin da suka mutu wannan shaida wa qalu li junudihim bima shahidtum alaina za su zarci me za ku bisa mun saka shaida me za ku bani shaida kamar shi ayyuka kamar gure abu ne shi kowa kamar ta ruwaye abu ne an kuma mun gure shaida mun za ku bani wani mun gure shaida mun mun shaitum alaina dan mi za su zarci gaba abuwa akan shaida qalu an taqama Allah allazi ataka kulli shay mu ma ba lahim bane ba ba mu bane abun ba lahim bane ba mu ma Allah ne ya sa muka yi magana ba eh an taqama Allah Allah ne ya sa muka yi magana alhaji a daga kullum shi kuma Allah daman shi ne ba komai damar magana kuma kakku mun ce fa huwa khalaqakum awwala marra can harko ma ha daman Allah shi malikin kuwa kaga daman shi ne mahadicin ku gaba daya ku mu mamaki da ya samu wani mun abu ba ba muka yi ba samu aka yi muka yi kuma wa ilayhi turja'un kuma daman dai zuwa da shi za ku koma Allah sai suka cewa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum baiwa buku iya ina za ka ka ɓoye ma yace buku iya ɓoyewa buku iya ɓoyewa an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ba inda za ka je ɗan adam ka shiga ka ɓoye ma shaida ta jinka ko ganinka ko fataka akwai za ka iya zuwa ka yana babu fataka ko ba idanka ko ba bijinka kaga wannan yawa iya shuɗe ce da mai hankali ke da haka yi tsoron ka dukkan da kake ba ka tsira dama Allah na ganin ka kuma kana tare da mai shaida gobe kiyama haka mutum ya ta kanshi da yawa dan adam shi aka ce rashin sanin muraqaba ta Allah duk wanda bai shi da sanin muraqaba ne muraqaba ka san dukkan da kake Allah na tare da kai bayan Allah ya ganin ka kuma wannan gabaɓuwa da kake jin daɗin sai su da tare da su kake rayuwa da su jin da kake su ma ɗan shaida ne bayan shaida ta mala'iku ta ƙasa duk wani shaidu ne ba amma Allah zai kai ɗan adam da gaban adam bari an gaban adam ya same shaida a jikin shi amma shi ba shi Allah ba ya sakurin Allah ya san shaida gani amma Allah da Allah san Allah ba san ɗan da gadama aka sa mala'iku aka sa ƙasa duk da haka ba ta isa ba he an mai shaida a jiki haka yin kakai mamaki ɗan adam ina gardama ɗabi'a shi kenan gardama domin ubin rigima yace kenan za su ce Allah take nan suna ce musu ai buku iya mana buku iya koye ma yin ganin ku fata ku ba ku iya koye ma a wani wuri ku samu alkoyon aiki da su gani ba tunda kuwa ba ka iya koye ma jinka ganin ka fata ka kenan kai ta kanka ka yi kokarin duk inda kake ka san Allah na tare da kai to zaka ga mutum dan adam ka sai rashin sanin rashin sawa a kai muraƙaba ta Allah duk mutum ya san mafannata ko ɓarawo ko mazanaci dole ya ɓanna za ka yi cikin duhu ya kewaye nan ko ya sa wata mas ko ya je nan ya yi rindemu ya sake unguwa ko ya sake mota da mota aje ko ya tafi kawa duk hanyoyin ka a gan shi kan wani mai kashi da wutsari ya gan shi mutum nan wani shi yake tsoro ya gan shi to an ka tana kana wannan labaran ina kai da Allah ina ku da imani kin da kace Allah ya ganin ka mala'iku na ganin ka kuma da abu da kike cinka kuma kiyama su za su shaida da wannan da kai su za su shaida da su akai wannan ya hudu an ci hikimar Allah a jikin ma bala'in girman Adam a jikin ma wani in yace ni ne kaza wani yace haka akai cinya ta ce kaza ka ce naje cinya ta ce haka akai an je haka daiwa a jikin nashi ma ba ya jikin hawabi za a samu shi mutu eh haka aka yi a cikin gabar wata ta shaida ka san adam da bala'in da zama haka za a mishi tukon yace kenan kenan wa ma kun tastajirun an yashhadu alaikum samakum la basakum la judukum buku iya koye ma buku iya koye an yashhadu alaikum samakum wa la basakum la judukum ba ku iya koye shaidar jinku da ganin ku da hataku walakin zanantum annan za la ya'lam kasirin ma ta'malun amma ku kuna tsammani kuna ɗaukan cewa abin da kuke Allah bai sani ba haka abin ku sai kuke sai shigantaka shi kuke Allah ya san abin da kuke aikata ba alhali Allah ya san ko Allah ce wa zalikum zannukum da zai zannukum da rabbikum arzakum irin wannan tsammani irin wannan tunani naku na cewa za ka iya yin wani abu Allah bai sani ba ba san kana yi ba irin wannan zato da kuke yi shi ne zaton da kuka ma ubangijinku kuma a riga ku wannan zato naku shi ne ya halakar da ku shi ya kai ku yi wuri ku tsammanin abin da kake za ka iya koya ma Allah fa asbahatu min al-khasirin kuka waye gari cikin tabu dan ta baci an zo kiyama ba damar a gyara Allah ce gaba fa in yasbiru Allah ce duk daya wannan mutane ko su yi haƙuri fannar manan mu ba daga aure aure su buru ko ku hakuri ko ka ku hakuri ilan na amma kace fannar masa wannan wuta ce je mu kuma su ko ku ihu ko ku hakuri wuta ce je mu kuma wa yasta'tibu in yasta'tibu in suka nemi ma'ana yardar Allah ma'ana ayahi mu suka nemi gyara yarda fa ma min al-mutabin musu cikin wanda Allah zai yarda su kenan anan ba a buƙatar ku nemi Allah ya haihu ku Allah ya ko mun gyara a ko da sun nemi yardar Allah nema a yaye musu a lokacin nan ba damar ya ba damar a yardar su an kare kenan ta ɓaci kiyama ta zo ta gaba وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس
Ɗanwa wannan duka a ce ma'ana maganar ƙur'ani kullum iya sama a ƙibla ne. Dole bayanai yan wani bayani ne mutum ana kiranka, kai kana da dama a yanzuwa. Duk wani ana magana ne idan baka gyara ba lokaci ya ƙure ta ɓaci ba damar yarda da kai, amma a yanzuwa akwai dama ka tuba ka gyara. Shi magana wa, kana da dama a cikin sauki yanzu ka tuba shekara dubu shekara nawa kai kana saba Allah zunubi shan giya ce in muka ke yau kai tuba tuba ta gaskiya Allah sai ya gafarta ma lahin gaba daya masa gidan aljanna amma idan kiyama tashi zaka nema ka komo ka gyara amma bai yi wa ذاك تبدأ تقول مذكرة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يتي قال اقصوا فيها ولا تقدموا ذات يا أبنجيهم يا أبنجي غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يا أبنجي سيادة شيدا من تنجاهم مكهلك ربنا فإن أدنا ألا أهمك كوما أخرجنا منها ألا أهدى من ينزو فإن أدنا فإلا ألا أهدى من أمك مك كوما دنيا أمك ساكي شكرتك الزمية دميلي داب كويبا أو فإن أدنا فإلا وكي ننزك كوما دنيا وسجارة بس هي ينزو سيئن دا سيئن بس ما فيني التي قال لك خصوا فيها التي اخصوا فيها ما اخصوا فيها أنت كورا كريت اخصى كورا ولد زابس قوة ولا كنت اخصوا فيها التي كوما wala tukallimu kan ma kun Allah bai san Allah bai san Allah mai an Allah bai san bai san maganar su Allah bai san maganar ba bai san maganar su gaba da wala tukallimu kan ma kun magana gaba da Allah bai san maganar su kai tun gidan ba san maganar kai ina kai da kai kai Allah zai bukata bai bukata ma maganar su amma anan ana bukata ka tuba ka gyara kai a waye gari kai kai maganar ma ba san maganar ka ana ma kora ta wulakanci idan kana da dama ka gyara kan ansu ya muna fatar kowa akwai irin nashi ba mala'ika a cikinmu wa'azi na kowa ne kowa sa abin da ya tsakanin shi Allah ba mai gaba da zan fita hinka kowa ya kasan da shi abin da ake mata Allah ba mu dama rahama ta Allah mu yi laihi mu tuba kuma ya yi mana kuma ta karama ta Allah ma ka yi mayan ka tuba wani matsayi ne a wajen Allah Allah iya san ka da ni tuba da kai eh ba ka yi kuma sa gidan aljanna muna wata Allah sa kowa gyara da shi Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah. Allah.